ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله آه، يومنا يمتشن أشرنجا وطن رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دبولا دا دريهدو دا أربعين دا بكوي ci gaba da karatunmu na tafsiri muna suratun nisa sura ta hudu a muna kan aya ta 95
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru uli ad-darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddala Allahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idina daraja wa kullu wa'ada Allahu al-husna wa faddala Allahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima a nan allah subhanahu wata'ala ya biyo baya da bayyana matsayin masu jihadi masu gwagwarmaya wajen ɗaukaka addinin allah subhanahu wata'ala wajen bayyana cewa ba daidai suke da waɗanda suka zauna ba zaman da yake babu uzuri tare da su a sun zauna ne haka kawai don ƙiwa to ba sa daidai da waɗanda suka fita zuwa ga jihadi domin yada addinin Allah subhanahu wa ta'ala ko da ku wajen fita zuwa ga jihadin an samu wani abu na kuskure ya faru to wannan kuskuren bai daidaita su su zama daidai da waɗanda ba su fita ba ko kuma har waɗanda ba su fitan ba ya zanto sun fifice su a'a suna nan a matsayin cewa su ne suke da fifiko su ne suke da daraja da kuma tarin lada wanda yake mai girma ga waɗanda suke zaune ba su fita zuwa ga jihadin ba to shi ne allah subhanahu wata'ala ya ce waɗanda suke zaune ba su fita zuwa ga jihadi ba ba za su yi daidai ba da waɗanda suke yin jihadi cikin yada tafarkin allah a ban ƙasa waɗanda ba ma'abota larura ba ba wata larura ce ta sa ba su fita ba a kawai haka suka zaɓa wa kansu to ba za su taba daidaituwa da waɗanda suke yin jihadi cikin yada tafarkin Allah a ban kasa ba Allah subhanahu wata'ala ya fifita waɗanda suke yin jihadi da dukiyoyinsu da kuma rayukansu cikin yada tafarkin Allah a ban kasa akan waɗanda su jihadi cikin yada tafarkinsa a ban kasa akan waɗanda suke zaune ba su fita zuwa ga jihadin ba ta fuskar ba wa waɗanda suka fita zuwa ga jihadin wani irin lada wanda yake babba to a nan kamar yadda abdullah ibnu abbas radiyallahu an ya faɗa kamar yadda ya zo fi sahihil bukhari cewa wannan aya ta sauka ne tana bayani game da waɗanda suka zauna ga yakin badar ba su fita ba da kuma waɗanda suka fita zuwa ga yakin badar ɗin cewar ba sa zama daidai waɗanda suka fita to matsayinsu wajen allah subhanahu wa ta'ala gabe yake da matsayin waɗanda suka zauna ba su fita ba to a nan abdullahi ibn abbasin radiyallahu anhuma ya bayyana sababin wato ita wannan ayar da bayanin da ta kunsa amma ba wai yana nufin cewa bayanin ayar wanda suka fita zuwa ga yakin badar da kuma waɗanda ba su fita ba a'a bayanin ayar ya kunshi dukkan mujahidai a kowane lokaci a kowane wuri ila an ta koma sa'a har izuwa tsayuwar alkiyama muna da ƙa'ida al'ibaratu bi umumin lafazila bi khususu sabab akan lura da fadin ma'ana na lafazin aya ne ba wai la'akari da menene sababin saukar ayar ba to da haka ayar ta game dukkanin mujahidai wajen bayyana matsayinsu da girmansu a wajen Allah subhanahu wata'ala kuma ta bayyana matsayin waɗanda suke zama ba sa fita zuwa ga jihadin ba da uzuri ba cewa lallai ilalla matsayinsu ba ɗaya ba ne haka ar-ras'ani alhambali ya faɗa a littafinsa rumuz kunuz cewa ayar ta game ba wai ta keɓanta iya ga waɗannan ba ta game dukkanin mujahidai waɗanda suke fita zuwa ga yada addinin Allah subhanahu wa ta'ala wajen yaba musu da kuma bayyana wato ainihin matsayinsu to shi ne la yastawil ƙa'iduna minal mu'minina ghairu ulil barari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim ya zo daga zaidu ibn thabit radiyallahu an kamar yadda yake fi sahih al-bukhari wa fil musnad lil imam ahmad bin hanbal yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wahayi na wannan aya saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya sa a kawo abin rubutu sai kuma ya neme ni ya kirawo ni da haka sai yake min shiftar ayar to ina cikin rubuta ayar a lokacin kuma akwai ibnu ummi maktum shi ma ya zo wanda shi makaho ne baya gani to da allah ya yi bayanin cewa waɗanda suke fita jihadi suke yaɗa tafarkinsu a ban ƙasa matsayinsu gabe yake ba sa zama daidai ba sa daidaituwa da waɗanda suke zaune ba su fita zuwa ga jihadin ba to sai ibnu ummi makatum ya bayyana damuwarsa ya ce to ya za a yi mu da muke da larura ba ma gani wanda wannan ganin ba zai ba mu damar mu fita zuwa ga jihadin ba mu ɗauki makami mu ma mai yaƙi to ya, ya, ya matsayinmu da haka ya shiga cikin damuwa to dan jim kaɗan ayat ta sauka ne da tsarin la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim to jim kaɗan sai yanayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya canja har wato ainihin shi Zaid ibn Thabit yana bayanin yanayin wahayi yayin da yake sauko ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato cinyarsa da yake tana kusa da cinyar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sai yake ji kamar cinyar ta za ta fashe za ta yi bindiga saboda nauyin wahayi din to da haka sai Allah ya saukar da wannan jumlar cewa ghairu ulil barari ghairu ulil barari sai ya zama na ayar sai ta zanto ana karanta ta da la yastawil qa'iduna min almu'minina ghayru uli darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim to daga nan ibnu ummi makatum sai ya samu mafita da ire-irensa cewa su wato ainihin suna da mafita suna da uzuri kuma uzurinsu karɓaɓɓe ne wajen Allah subhanahu wataala to kuma haka ya zo min hadithin bara bin azif radiyallahu an kamar yadda yake fi sahih bukhari wa fi sahih muslim wa fil musnad lil imam ahmad bin hanbal shi ma da bayani kwatankwacin wannan bayyana cewa ta sauka ne a sababi na shi ibnu ummi makatum saboda ga abin da ya faru asalin ayar babu ghairu ulil barari amma a dalilin ibnu ummi makatum sai Allah ya saukar da ghairu ulil barari don fitar da masu ikhilasi wanda suke da niyyar yin jihadin domin Allah subhanahu wata'ala amma sun samu kansu cikin larura wanda larura ba za ta ba su damar su fita zuwa ga jihadin ba kuma ya zo min hadithin falatan bin asim shi ba ɗaya ne daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda yake bayaninsa yana littafin al'isaba fi tamilin sahaba na alhafiz ibn hajar shi ma ya zo min hadisihi kamar yadda al'imam abu ya'ala ya fitar a littafinsa al-musnad haka al'imam al-bazzar shi ma ya fitar a littafinsa al-musnad haka al'imam abu qasim al-tabarani shi ma ya fitar a al-mujam al-kabir min hadisil falatan bin asim shi ma bayyana cewa ta saukare a dalilin shi ibn ummi maktum Allah ya saukar da ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a to akwai wata fa'ida hadisiya ga ainihin ɗaliban hadisi ya gabata cewa ya zo min hadisil bara bin azib radiyallahu an kamar yadda yake fi sahih al-bukhari wa fi sahih muslim wa fil musnad lil imam ahmad bin hanbal da dai jama'a min al-muhaddithin to kuma sai ya zo min hadithi zaid bin arqam wanda al'imam abu ja'afar al-tabari ya fitar a jami'ul bayan an ta'awili a al-qur'an da al'imam abu qasim al-tabarani a al-mu'jam al-kabir min tariki abi ishaq as-sabi'i amr ibn abdullah as-sabi'i zuwa ga zaid wato ainihin ibn arqam to wannan kuskure ne kamar yadda al'imam abu zur'atun razi rahimahullah ya faɗa kamar yadda yake a kitabul ilal libin abi hatim ya ce wannan kuskure ne abinda yake daidai ba zai da ibn arkan ba ne albara ibn azim ne albara ibn azim ne saboda haka akwai abu sinan ashebani to ya rawaci hadisin ga shi abu isa haƙar sabi'i shi kuma abu isa kasabi'i ya rawaita hadisi ne daga albara ibn azim to da haka shi sai kuskure sai ce zaidu ibn arqam maimakon albara ibn azim domin jama'a da suka rawaito shi wannan hadisi daga abu isa kasabi'i sun ce waye ne albara ibn azim ba zaidu ibn arqam ba kamar shu'batu ibn al-hajjaj kamar yadda yake fi sahih al-bukhari wa fi sahih muslim yace an abi isa kasabi'i عن البقر يكي تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم شما مسعر ابن كدام يا رويته عن أبي إساق السبيع عن البراء بن عازب لهك حديث البراء بن عازب بحديث زيد بن القبة وانا كسكرين وشيني الله سبحانه وتعالى يكي بينا وتؤينشم وانا مسعي da wannan girma da masu jihari suke samu sannan kuma ya ba da uzuri ga masu uzuri ta fuskar mai karɓar uzurinsu wanda suke ma'abuta larura cewa la yastawil ka'iduna minal mu'minina ghairu uli darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim to anan zamu ga Allah subhanahu wata'ala ya kasa wato ainihin su mazauna gida mazauna gida kaso biyu da kuma ainihin kaso na uku shine kuma kasan almujahidun masu yin jihadi din domin mai domin ainihin a gwagwarmaya wajen yada addinin Allah a ban kasa mazauna gida wanda suke zaune da uzuri uzuri wanda yake karɓaɓɓe na shari'a kuma suna da niyyar yin jihadi din amma wannan uzurin ne bai ba su dama ba kamar yadda yake a sababin nuzul sababin saukar ayar hakan ya fito a fili yadda ibnu ummi makatum yake buri yake kwaɗayi cewa ina ma ya samu damar ya je jihadin nan to amma kuma shi gashi yana da mai larura ya za a yi yanzu kenan su wanda shi ne hukuncin su to sai Allah ya saukar da ghairu ulil darari banda ma'abota larura wanda kuma suke da niyya suke da kudai suke da burin mai zuwa ga jihadi din sai bangare na biyu daga bangarorin masu uzuri waɗanda suke da uzuri e, na makanta ɗin ko na gurguntaka ko rashin lafiya ko wani uzuri daga cikin uzurori wanda shari'a za ta karɓe su wannan ya sa ba su fita zuwa ga jihadin ba amma kuma su ba su da niyyar yin jihadi ɗin ba su da kwaɗayin yin jihadi ɗin to kaga su ma ayar ta yi nuni zuwa gare su domin cewa ghairu ulid barari to kenan kaga akwai waɗanda suke zama ma'abota larurar ne amma ko ba su da niyyar ne ba su da niyyar wato ainihin jihadi an gane da kyau to kaga in ka kalli wannan ayar ta wannan fuskar kenan sannan kuma idan ka kalli ayar ta fuskar mafahumul aya din sai zama da cewa wato ainihin su mazauna din wanda suke zama a gida din wato sun kasu kaso nawa kaso uku wancan kaso biyu da muka ambata su ne masu me masu uzuri bangaren farko wanda suke da uzuri kuma suna da niyyar mai yin jihadi ne bangare na biyu wanda suke da uzuri amma su ba su da niyyar yin jihadi an gane da kyau to sai bangare na uku waɗanda suke zama kuma ba su da uzuri kenan da Allah ce ghairu uli darari banda ma'abota larura ashe a kowane suke zama suke kin fita zuwa ga jihadin ba wai dan me ba ba wai dan larura ba a'a dan kawai ba sa son yin jihadi ne to kaga wannan su ne ɓangaren mai ɓangaren waɗanda suke wato ainihin munafukai wanda suke munafukai haka tsarinsu yake su ne waɗanda allah subhanahu wa ta'ala ya yi nuni a kansu a faɗinsa inda yake cewa farihal mukallafuna bi maq'adihim khilafa rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wa qalu la tanfiru fil harb قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون sai Allah ce falyadhaku qalilan wal yabku kathiran jazaan bima kanu yaksibun fa in raja'aka Allah ila ta'ifatin minhum fasta'adhanuka lil khuruj fa qul lan takhruju ma'iya abadan wa lan tuqatilu ma'iya adwa innakum raditum bil qu'udi awwal marra faq'udu ma'al khalifin to kaga waɗannan su ne wato ainihin munafikai kenan Allah ce waɗanda suka juya baya suka kifita zuwa ga jihadi to sun yi farin ciki sun yi murna saboda zamansu da suka yi a gidajensu ba su fita ba suka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kuma suka ki su yi jihadi da dukiyoyinsu da kawukansu cikin yada tafarkin Allah a ban kasa wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah karshe ma suka ce kar ku fita cikin wannan zafin yanzu ana tsananin zafin nan ku ce za ku fita zuwa ga jihadi sai Allah ya ce ka ce da su ai wutar jahannama ta fi tsananin zafi da a ce su suna fahimtar addinin Allah suna fahimtar waye Allah subhanahu wataala saboda haka ku yi dariya yar kaɗan kuna gani ko kun more ba ku fita zuwa ga jihadi ba ku yi kuka da yawa kuma wato wannan ainihin amurin ne littahadid ku yi kuka da yawa ma'ana za ku yi kuka da yawa wannan dariyar da kuke yi duk da kuna ganin ta cewa dariya ce mai yawa to yar kaɗan ce idan an kwatanta da azabar da za ku fuskanta wanda za ta sa ku kuka mai yawan gaske wannan sakamako ne a sababin abin da suka zanto suna aikatawa sai Allah ce idan Allah ya dawo da kai zuwa ga wasu jama'a daga cikinsu sai suka nemi izinin fita da kai ka ce da su ba za ku ƙara fita tare da ni ba har abada haka kuma ba za ku ƙara yaƙi tare da ni ba har abada ku kun yadda kun zaɓi da ku zauna a karan farko saboda haka ku ci gaba da zama ga waɗanda suke masu sabawa ga waɗanda su daman zaman ne a gidansu su daman zaman ne tsarinsu su zauna irin mata da yara da san wurin raunana da gajiyayyu tun da haka kuka zaɓa wa kanku to ku zauna da kuma waɗanda suka saba ne an gane da kyau to wannan kaga munafukai kenan amma akwai waɗanda suka ruɗa kuma wanda su ba munafukai ba ne yanayi ne ya bayu sun ɗauka gaske ne ba wai sun ƙi fitan ba ne don rashin yadda da Allah don rashin yadda da manzan Allah a sun yadda da Allah sun yadda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a a kawai dai zamiya ce ta ebe su an gane da kyau a gazuwar tabuk din su ne kamar yadda ya tabbata fi sayi bukhari wa fi sayi muslim irin su ka'abu ibn malik irin su murara ibn rabi' irin su hilal ibn umayya waɗannan kaga su ba su je ba bacin ba su da uzuri amma ba wai dan munafuci ba an gane da kyau su ne wa ala thalathati alladhina khulifu karshe kuma Allah ya karbi tuban su saboda ya san imanin su na gaskiya ne ba wai dan munafuci ba to kaga idan muka kalli wannan anan zamu gane cewa wato ainihin akwai waɗanda su ba su da uzuri din munafuci ne yasa ba su fita zuwa ga jihadi din ba sai kuma waɗanda ya zama da su suna da imanin na gaskiya amma an ruɗe su wasu munafukai sun ja hankalinsu domin suna kallon munafikan a matsayin masu imani sai suke ganin cewa abinda suka dora su akai daidai ne da haka sai suka rudu da wannan ba wai dan ba su yi imani da Allah ba ba wai dan ba su yi imani da manzon Allah ba sune ire-iren waɗancan mutanen guda uku da na ambata kamar yadda yake fi sahih bukhari wa fi sahih muslim an gane da kyau to da haka kenan waɗanda suke ma'abota larura wadda ta sa ba su fita zuwa ga jihadi ba amma suna da niyya da manufa na su je jihadin wannan larura sai ta hana su suna so an gane da kyau to su waɗannan su ne gairu ulil barai da Allah yake nufi to su suna daidai da waɗanda suke mai wato ainihin mujahidai da haka su ba su da laifi kuma za su samu lada na mai na wannan niyyar tasu su ne waɗanda Allah ya ce inda yake cewa laisa alal bu'afa'i wala alal marada ولا الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نسحوا لله ورسوله ما على المحسن من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون كاغا أنا إذا نسحوا لله ورسوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى باب لي في قرورانا kuma haka babu laifi ga waɗanda suke marasa lafiya haka babu laifi ga waɗanda ba su samu damar abin da za su iya ciyarwa ba wajen jihadi babu laifi a kan su ba su da matsala amma sharaɗin mai idan na lillahi wa rasuli idan sun yi nasiha ga Allah sun yi nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma alal musinina min sabil haka waɗanda suke masu kyautatawa wanda su ma suna da niyya din suna da manufa suna so zuwa ga jiharin su yi amma wani uzuri ya hana su wani abu ya hana su to babu laifi a kansu kuma babu zargi a kansu allah mai yawan gafara ne ta fuskar mai wato ainihin gafarta musu na rashin mai na rashin zuwansu zuwa ga jihadi rahimu kuma mai yawan jin kai ne ta fuskar cika musu lada na jihadi din duk da ba su je ba saboda mai saboda wannan niyyar tasu an gane da kyau to haka waɗanda su ma suka zo suna neman ka ba su abin hawa alhalin kuma ba ka da abin hawan ka ce ba ni da abin hawan da zan ɗauke ku in ba ku wanda za ku iya hawa ku fita zuwa ga jihadi ɗin saboda haka suka juya alhalin wato ainihin idanuwansu suna zubar da ruwan hawaye saboda baƙin ciki da damuwar ba su samu abin da za su ciyar ba cikin yada tabarkin Allah subhanahu wa ta'ala ba su samu damar wato ainihin abin da za su hau na abin hawa su ma su fita zuwa ga gwagwarmaya wajen yada addinin Allah subhanahu wataala ba an gane da kyau ba kamar mutanen al-ash'ariyun mutanen abu musa al-ash'ari kamar yadda ya tabbata fi sahih al-bukhari suka nemi manzon Allah ya ba su abin hawa ya ce ba ni da shi ana nan kuwa an yi yaƙi an samu ashe ganima a ciki akwai ababen hawa ƙarshe sai manzan Allah ya neme su ce suna ina sai ya ba su to su ne Allah yake bayani a nan yake nuna su irin waɗannan suna da uzuri saboda sun so dama ce ta yi mai ta ainihin a zanto ba ta kasance tare da su ba ba su sami ita wannan damar ba wannan shi yasa ba su fita zuwa ga jihadin ba to shi ne لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر to wannan gairu uli darari bisa wannan kira'a ne wanda kira'a ce ta al-imam ibn kathir da al-imam abu amr al-basri da al-imam asim da kuma al-imam hamza sai kuma al-imam yaqub su suke karantawa da gairu ulil darari to sai zama na gairu ulil darari zai iya zama a matsayin badal ne na su alka'iduna la yastawi alka'iduna min almu'minina an gane da kyau zai iya zantuwa kuma a matsayin mai sifa ne na'at ne ga su alka'iduna ne an gane da kyau ma'ana mazauna wanda suke ba ma'abota larura ba daga cikin masu imani to ba sa yin daidai da mujahide a kowane lokaci a kowane wuri sannan zai iya zantowa kuma ghairu ulil darari bin rafa'i wannan sai ya zanto ya zama an karanta da arrafa'u fi hadhihi alqira'a bisa wannan qira'a domin matsayin alistisna'u ne an gane ba wannan gairu din tana matsayin mai alistisna'u to gaciya sai zanto ai la yastawil qa'iduna minal mu'minina illa ulul darari sai dai ma'abuta mai larura saboda haka kowace fuska za ta iya shiga domin kowace muka kalla sai muka tana ba da dai sako ɗaya ne to akwai ƙira'a kuma ta al'imam nafi da al'imam ibn amirin shami da kuma al'imamul isa'i da al'imam abu ja'afar da al'imam khalaf su kuma suka karanta da ghaira ulid darari ghaira ulid darari to wannan zai iya zama cewa ghaira bisa wannan kira'a din sai ya zanto wannan annasbu din da aka samu sai zanto mansubun ne alal hal an gane da kyau sai zama da cewa jumla ce mai haliya ma'ana waɗanda suke zaune daga cikin muminai ba sa daidaituwa da masu yin jihadi cikin yada tafikin Allah subhanahu wa ta'ala halin zanto wasu suna zaune su ba ma'abota larura ba ba ma'abota larura ba an gane da kyau yawa sannan zai iya zantowa kuma shi kansa wannan annasbu din wato zai zama na an samu wannan kira'ar ta annasbu ghaira sai zanto wannan alal istisna'i kuma sai zanto illa ulil darari illa ulil darari sai dai ma abuta larura an gane da kyau to idan muka duba kira'o'in duk da shi al-imam Abu Ja'far al-Tabari a Jami'ul Bayan an ta'awili ayil Qur'an shi ya zaɓi ƙira'ar annasbu ɗin gaira barari to amma dai idan muka duba za mu ga dai mai duk saƙo ɗai suke isarwa an gane da kyau a dunkule a cure shi ne fitar da waɗanda suke ma'abota mai ma'abota larura cewar su ba sa ciki irin su makafi gurgu to wannan babu laifi a kansu kamar yadda Allah ya ishara wajen ba su uzuri laysa alal a'ma harajun wala alal a'raji harajun wala alal maridi harj marar lafiya gurgu makaho su ne dai laisa alal du'afa ne wala alal marada an gane da kyau to waɗannan su za su samu lada Allah zai ba su lada ko da ladan su kuwa bai kai na mujahidai din ba ta kowace fuska to suna da lada na me na wannan niyyar niyya ta mai da suka yi ta jihadi ne to su kuma mujahidai suna da ladan niyyar jihadin da kuma jihadin da suka yi an gane kyau amma dai sun yi tarayya da su cikin mai cikin ladan su ma za su samu sai dai ladan mujahidai kuma to gaba yake da su sabanin waɗanda kuma su abin nufi babu niyyar jihadi suna da uzuri amma ba su da niyyar jihadi to su kaga babu laifi ne a kansu su amma su ba su da mai ba su da lada tunda ba su yi niyyar jihadin ba to anan da Allah ya ce la yastawil mu'minuna la yastawil qa'iduna min almu'minina ghayru ulil darari kaga alqa'iduna anan cewa da aka yi min almu'minina kaga su munafikai sun ba fita kenan domin ana nufin masu imani na gaskiya kenan kaga su ake magana nan shi yasa la yastawil mu'minuna alqa'iduna kenan an gane ba masu imani wanda suke mazauna ba su fita zuwa ga jihadi ba to ba sa yin daidai da waɗanda suka fita zuwa ga jihadi ne an gane kyau ba sa zama daidai kuma alhalin su ba suna mai ma'abota larura ba amma dai kowanne daga cikinsu zai samu aljanna a sakamakon mai imaninsa tunda su ma suna da imani da allah din an gaya da kyau ba su fita zuwa da jihadin ba ne ba wai don munafurci ba don kin yin jihadin a sun yadda da Allah sun yadda da manzo Allah to wannan imanin nasu zai ba su aljanna tunda ba wai sun yi hakan ba ne wato ainihin don saba wa manzon Allah don saba wa Allah subhanahu wataala to a wannan aya za mu ga Allah subhanahu wataala yana mana nuni akan cewa wato halittu na mutane da ma wasu ɓangarori na halittu na shi Allah subhanahu wa ta'ala Allah bai sanya su bisa mataki ɗaya ba bai sanya su bisa daidai wa da juna ba a Allah ya tsara tsari na halittunsa su zanto mafifita juna wannan shi yake bayuwa ba a samun daidaituwa ya zanto wane ya ɗara wane ta ɓangare kaza wane ya ɗaga wane ta ɓangare kaza haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara wannan sunnarsa ce kauniya wanda ya wanzar da ita shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma khalaqa dhakara wal untha ya samar da namiji ya samar da mace dukkaninsu halittunsa ne kuma bayinsa ne amma kuma bai daidaita su da juna ba ta yadda ya sanya tsarin namiji yanayin karfin halittarsa da dirin halittarsa da komi nasa ya zanto daidai wa daidai da na mace a sai Allah ya bambanta su da juna kamar yadda ya ce walaita zakaru kal'unfa da haka bangaren maza suna da matsayi irin nasu haka bangaren mata su ma suna da matsayi irin nasu kowanne kuma abin da ya aikata na alkhairi to zai same shi haka abin da ya aikata na sharri zai same shi babu kallon cewa bangaren mata ne ko bangaren maza ne ana kallon aikin idan aikin alkhairi ne daga namiji ya zo ko daga mace ya zo allah zai ba da sakamako a kai haka idan aikin sharri ne daga namiji ya zo ko daga mace ya zo to allah zai ba da zunubin da ya dace da wannan aiki din subhanahu wa ta'ala amma dai matsayinsu kuma ba ɗaya ba ne kamar yadda ya ce wala ta tamannau ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبا وسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما kada kuna burin abin da Allah ya fifita shashinku a kan shashi da shi mata su rinka buri ga maza a su ma maza suna da rabo na abin da suka aikata haka su ma mata ne an gane da kyau to haka Allah subhanahu ta'ala ya fifita tsakanin wanda yake kafiri da wanda yake musulmi bayan da za a yi wanda yake musulmi ya zama daidai da wanda yake mai kafiri ba za su zama daidai ba kamar yadda Allah ce a faman kana mu'minan kaman kana fasika la yastawun shin yanzu wanda ya yi imani da Allah ya yadda da Allah yake yadda cewa Allah shi ne abin bautatawa manzan Allah manzan Allah ne yana mai imani da haka zai zama daidai ga wanda yake mai fita daga iwa Allah ta'a wanda yake mai bijirewa Allah subhanahu wata'ala ba za su taba zama daidai ba don haka 'yan wuta bayan da za su zama mai daidai da 'yan aljanna 'yan aljanna bayan da za su zama mai daidai da 'yan wuta shi ne la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun saboda 'yan aljanna su ne masu rabota 'yan wuta kuma su ne masu asara waɗancan imaninsu ya kai su zuwa ga rabota samun aljanna waɗannan kuma kafircinsu ya kai su zuwa ga asara shine samun kansu a cikin wuta to yaya za a yi su zama mai su zama daidai ba su zama daidai ba kamar yadda Allah subhanahu wata'ala a matsayinsa na Allah abin bauta wanda ya cancanta a kaɗaita shi da bauta a riƙe shi a matsayin abin bauta to kaga bayan da za a yi ya zama daidai da gunkin da aka sassaka ko wanda daga cikin halittunsa da aka rika a matsayin abin bauta wanda bai iya komi ba za su zama daidai da Allah subhanahu wa ta'ala ba da haka shine sai Allah ya buga misali akan wannan yace wa daraballahu mathalan rajulain ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallun ala mawla aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli wa huwa ala siratin mustaqim Allah ya buga misalin mutane guda biyu wannan mutumin wato ainihin bebe ne bai iya magana kuma bai ma iya ji bai ma san inda yake ba ba zai iya ba shi da iko akan kowane abu kuma sannan shi nauyi ne ma akan wanda yake kula da shi ba shi da komi nasa sai abin da aka ba shi kuma ga shi baya ji baya iya magana to shi zai iya zama daidai da wanda yake yin umarni da adalci yake magana har yayi bayanin abu kaza mai kyau ne ayi abu kaza mara kyau ne a bari kuma yake bisa tafarki madaidaici yake tsaye da kansa yake wanzar da komi da kansa ba tare da taimakon wani ba zai zama daidai da wannan haka ba za su zama daidai ba shine afa man yakhlu kamalla yakhlu afala tadhakkaru kamar yadda duhu da haske za su zama daidai ba za su zama daidai ba kamar yadda mai gani wanda yake makaho da wanda yake mara gani za su zama daidai ba za su zama daidai ba bayan da za a yi su zama daidai kamar yadda Allah ke cewa qul man rabbus samawati wal ard qul illah qul afattakhadhtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra qul hal yastawi al a'ma wal basir hal yastawi zulmatu wan nur shinkace da su wanda yake makaho zai zama daidai da wanda yake mai gani duhai za su zama daidai da haske ba za su zama daidai ba to wannan kaga nuni akan cewa Allah subhanahu wata'ala bai daidaita al'amura sun zanto bisa daidai wa daidai ba ta kowace fuska ko da jinsin halittu na mutum ka kalla ai duk tsarin halittar ɗaya ne amma kuma Allah ya fifita tsakankanin mutane shi ne abin da ya nuni zuwa ga wannan a cikin fadinsa cewa la yastawil qa'iduna min almu'minina ghayru uli dharari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim sannan kuma a wannan aya Allah subhanahu wataala yayi nuni akan cewa ashe wanda yake da manufa ta yin wani aiki na alkhairi ta tsayuwa kan wata ibada yana da niyyar yayi amma sai ya zama da cewa larura ta hana shi amma a zuciyarsa yana so ya yi to wannan za a ba shi lada na wannan ibada din a sakamakon ne niyyarsa an gane da kyau a sakamakon niyyarsa kamar yadda ya tabbata fi sahihul bukhari min hadisi abi musa al-ash'ari manzo Allah sunan yake cewa idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan wato idan bawa ya yi rashin lafiya ko ya yi tafiya to za a rubuta masa abin da yake aikatawa lokacin da halin zantowarsa yana mai lafiya ko halin zantowarsa yana mai yana mazaunin gida wannan mansubin alhal kenan ay hala kaunihi sahihan wa hala kaunihi muqiman saboda me saboda ainihin niyyarsa wanda wannan hadisin ya tabbata duk da yana daga cikin hadisan da al'imamu dara kudini ya dan yi magana a kansu a littafinsa a tattabbur an gane da kyau a wannan kenan saboda al-ikhtilaf bainal wasli wal irsal an gane da kyau to wannan ka gani ya kenan kuma haka ya zo min hadisi a Anas bin Malik fi sahih al-Bukhari wa fil musnad lil Imam Ahmad bin Hanbal lokacin da aka dawo daga yakin tabuka wanda cikin iko na Allah yakin an shirya za a yi amma ba a mayi ba a shekara ta ainihin tara bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yake ce da sahabbai lalle a Madina akwai wasu mazaje ba ku tafi wajen wurin tafiya ba dan jihadi ba ku yanke wani wadi ba face sun kasance tare da ku amma uzuri ne ya rike su ya hana su fitowa zuwa ga jihadi saboda haka sai sun yi tarayya da ku cikin lada in ji annai muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda suna da niyya suna so uzuri ne ya hana su da haka sun yi tarayya da ku cikin lada kuma ya zo ma min hadisi jabir bin abdullah fi sahih muslim wa fil musnad lil imam ahmad bin hanbal shi wannan hadisin da ya zo ta hanyar anas ibn malik din cewa ba ku fita zuwa ga jihadi ba ba ku yaƙi ba ba ku ƙetare wani wurin ƙetarewa ba face suna tare da ku ta fuskar niyya wannan niyyar tasu ta sa sun yi tarayya da ku cikin me cikin wannan lada ne duk da ku kun haɗa niyya da kuma aiki saboda kuna da wani abu na me na fifiko a kansu amma su ba ne za su samu lada na me na wannan niyyar wannan kaga yana nuna maka cewa ashe ana iya hukunta mutum da abu sakamakon me niyyarsa da abin koda bai samu yayi abin ba tun da gashi su ba su yi ba amma saboda niyyarsu kaga an hukunta su ta fuskar me ba su lada a kai kamar yadda ya zo a min hadithi abi bakara fi sahihi bukhari wa fi sahihi muslim manzo su nake cewa idal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fi an-nar qila ya rasul allah hadha al qatil fama bal maqtul qala لأنه كان حريصا على قتل صاحبه cewa idan musulmai guda biyu suka haɗu da takubansu don su yaƙi junansu to wanda ya yi kisan da wanda aka kashe sun cancanci shiga wuta sai sabi suka ce ya rasu da ai wannan shi ya yi kisa ba to kuma me ya samu wanda aka kashe sai ce ai shi ma ya yi niyya yana kwaɗayin kashe uwansa wannan niyyar shi ta sa sai fada cikin mai cikin laifi shi ba fada cikin laifi saboda wannan mummunan niyya da tasa an gane da kyau to wannan kuma yana bayyana cewa diyayin da mutum zai yi abu to ya kyautata niyya ya nufaci Allah da abin saboda sakamako yana kasancewa ne mai gwargwadon mai niyyarka shi yasa ya zo bin hadithi jabir bin atik kamar yadda yake a kitabu sunan للإمام أبي داود كتاب الجنائز ده كتاب السنن للإمام النسائي كتاب الجنائز ده كتاب الجهاد للإمام ابن ماجه من ذا الله صلى الله عليه وسلم أي الله يرجع يا أبكر مسدمي دلادنسا أكن غرغدا منيسا أكن مي أكن غرغدا نيسا to ashe kaga gurgudan niyyarka gurgudan sakamakonka in niyyarka mara kyau ce to sakamakon ga zai zama kyau in niyyar ka mai kyau ce sakamakon zai zama mai zai zama wato ainihin mai kyau kamar yadda ya tabbata min hadisi Umar bin Khattab radiyallahu an fi sahih Bukhari fi sahih Muslim cewa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa to wannan yana hukunta kyautata niyya to saboda wannan niyyar tasu sai suka samu wannan matsayi shine ghairu أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم da kuma masu yin jihadi cikin yada tabarkin Allah da dukiyoyinsu da kuma kawukansu ba za su taɓa zama mai daidai ba sai Allah ce faddalallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala alqa'idina daraja nan sai Allah ce faddalallahu mujahidina Allah ya fifita masu yin jihadi da dukiyoyinsu da kawukansu ala alqa'idina ga waɗanda suke zaune ba su fita zuwa ga jihadin ba daraja ta fuskar bai wasu mujahidai daraja ta musamman a kan su waɗannan waɗanda ma suke da uzurin fa an gane da kyau na su na su zauna ne to wannan kuma a nan allah subhanahu wataala yana bayyana mana cewa ashe mutum yana samun sakamako ne kuma gwargwadon mai ƙoƙarinsa da aikinsa gwargwadon yadda ka yi aiki to gwargwadon kuma da za ka samu mai daraja da matsayi da kima su waɗannan mujahidai jihadin da suka yi tare da su waɗancan suna da uzuri ba masu laifi ba ne to su kuma waɗannan sai suka fita suka yi aiki suka yi jihadi wannan aikin da suka yi wannan ƙoƙarin da suke sai ba su ne sai ba su wannan matsayin na daraja wanda waɗancan su ba su samu ba saboda ba saboda ba su yi wannan ƙoƙarin ba an gane da kyau shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wali kullin darajatun min ma'amilu wa ma rabbuka bi gafilin amma ya'malun lalle kowanne daga cikin su yana da darajoji gwargwadon abin da ya aikata in aikin kirki ne to haka in aikin banza ne haka هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون هم درجات عند الله انا akwai ijazu hadafin wato sai aka shafe mudaf sai aka tsayar da mudafin ilai matsayin mudaf ay hum dhawu darajatin inda Allah wallahu basir bima ya'malu su ma abota darajoji ne wurin Allah subhanahu wataala waɗanda suka ba Allah suka kiyaye dokokin Allah to suna da darajojinsu na musamman wurin Allah haka waɗanda ma suka kangare su ma suka bijire to su ma suna da gwargwadon abin da suka yi na bijirewa an gane da kyau to shine anan wa faddalallahu almujahidina bi amwalihim wa anfusihim eh alal qaidina sai ce me daraja da fuskar daraja saboda su sun yi kokari kamar yadda ya tabbata fi sahih al-bukhari min hadisi aisha radiyallahu anha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wata ajruki ala qadari nasabiki wato ladanki yana bisa gurgudan wahalarki yana bisa me gurgudan wahalarki gurgudan yanda ka wahala gurgudan ladanka to amma wani lokaci kuma kakan iya aiki karami amma saboda girman niyyarka wajen aikin da sanka da aikin alkhairin to kuma sai Allah ya me ya girmama aikin naka ya zama babba saboda niyyarka ta zanto mai babba kamar yadda ko da aikin naka babba ne kuma niyyarka sai ta zama mai karama to sai Allah ya yi mai ya karanta aikin naka kuma sai ya zama mai sai ya zama wato ainihin karami shi yasa abdullahi ibn mubarak abu abdurrahman almarwazi kamar yadda az-zahabi ya kawo asiyaru a alamin nubala a tarjamarsa yake cewa رب عمل صغير تكبره النية ورب عمل كبير تصغره النية da dama za ka ga aiki kankani amma kuma niyya ta girmama shi haka da dama za ka ga aiki babba amma niyya kuma ta mai da shi karami to wannan yana nuna mana wajabcin mai ikhlasi yi don Allah da kuma wajabcin mai tsayuwa wajen aiki din an da kyau idan kana kokarin yin aiki baka samu dama ba kana fata da buri na kai wani aiki na alkhairi babu dama amma kana da niyya an gane to wannan niyyar sai ta baka ladan me ladan wannan aiki ne kamar yadda ya zo min hadisi abi kabashatal annari a jami'ut tirmizi da kitabus sunan lil imam ibn majah da al-musnad lil imam ahmad bin hanbal manzan Allah sallallahu alaihi cewa mazaje hudu ne wato mutane hudu ne ta fuskar aiki mutumin da Allah ya bashi ilimi da dukiya sai ya tsayu da ilimin nasa wajen aiwatar da wannan dukiyar bisa yadda Allah ya tsara bisa yadda Allah ya umarce shi yake tafiyar da dukiyar tasa cikin bin Allah subhanahu wataala cikin kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala kaga kenan yayi aiki da ilimi kuma ita ma dukiya yana sanya ta ne inda ya dace shine aiki da ilimi ne to sai mutumin kuma da ya zama da Allah ya bashi ilimi amma Allah bai bashi dukiya ba sai yake burin cewa ina ma Allah ya bani dukiya irin tawa ne ni ma in rinka yin abin da yake to sai manzo Allah ce su bin sun yi tarayya cikin lada saboda niyya ta shi wannan na'am
an gane da kyau saboda niyya ta shi wannan ɗin to haka mutum na uku wanda ga ga ga dukiya ga ilimi amma babu aiki sai barna sai ta'adi sai shi kuma wanda yake burin cewa to ina ma Allah ya bani dukiya irin ta ta wani samu ni ma irin ka ta'adi da barna irin tasa to sai manzo Allah ya ce to su bin sun yi tarayya da juna cikin zunubi saboda ne saboda wannan niyya ne kuma fil wuzri sawa kuma haka ya zo fi sahih al-bukhari min hadisi abi huraira radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce wato ainihin ba a buri da fatan cewa ina ma abin da wane yake da shi ni ma ina da shi sai ga mutane biyu mutumin da Allah ya bashi wato ainihin dukiya yake ciyar da ita cikin bin Allah subhanahu wata'ala yake taimakon addinin Allah yake kyautata bayin Allah sai wani yake burica ina ma Allah ya bani abin da ya bawa ne nema ya rika aiki irin nasa to sun yi tarayya da juna wajen lada saboda mai saboda wannan niyya an gane kyau ba wanda hadisin ya zo ta hanyoyin sahabbai da dama da bambancin lafazan kamar abdullahi ibn mas'ud kamar abdullahi ibn umar da sauransu fi sahih bukhari wa fi sahih muslim to wannan shine wa faddala Allahu mujahidina eh kaga bi amwalihim wa anfusihim ala alqaidina daraja da haka bacin niyya kuma to a hada kuma da da aiki da kokari da kwazo to ina gani sai mu tsaya nan wa bi hazal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah insha Allah Allah ya saka da alkhairi
bismillah wasalatu wasalamu ala rasulullah mai tambaya na farko ya ce assalamu alaikum malam waɗanda suka fita wa'azi da'awa sun fi waɗanda suke gida daraja ko da waɗanda suke gida suna koyan alkur'ani ne suna koyarwa
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd waɗanda aka samu suna fita zuwa ga karantarwa wasu garuruka da yaɗa da'awa da kuma waɗanda suke zaune a wuri ɗaya su ma suna karantarwa suna yaɗa da'awa to wannan sun yi tarayya da juna cikin aiki da haka ladan kowanne zai kasance gwargwadon niyyarsa gwargwadon ikhlasinsa an gane da kyau inda za a samu fifiko shi ne waɗanda su suna zaune a gida ba sa karantarwa kawai kansu suke amfanarwa da kuma waɗanda su suke fita bacin sun karanta kuma su karantar da waɗannan sun fi waɗannan falala sun fi su daraja wajen Allah subhanahu wa ta'ala to amma su ma suna koya kuma suna karantarwa waɗancan su ma suna koya kuma suna fita wasu garukan su je su karantar to wannan sakamakonsu yana komawa zuwa game zuwa ga gwargwadon niyya ta ainihin mai ta kowannensu daga ciki wanda niyyarsa ta zanto niyya ce babba ta fi tsabta ta fi tsarki to na tasa sai zanto ya fi tsabta ya fi girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai dai kawai za a dubi kuma cewar su waɗanda suke zaune a gidaɗin suke karantarwa shin ɗawainiyar karantarwar suna ɗaukanta ko ba sa ɗauka waɗancan kuma ɗawainiyar fita wani gari su je su yi da'awa su suke ɗaukan ɗawainiyar ko kuma wanda yake ɗauka idan ya zama cewa su suke ɗaukan ɗawainiya su biya kuɗin mota su sa mai a mota su sama kansu masauki da dukkan abin da za su ci tsawon wannan kwanakin to sun fifici waɗannan saboda samuwar wani aiki da suka ƙara a kai wanda su waɗannan ba su yi kamar yadda idan ɗawainiyarsu ake ɗauka su kuma wannan da suke zauna a gidan su suke ɗaukan ɗawainiyar harkar karatunsu da komi nasu to kuma sun fi waɗancan ɗin masu fitar kuma mai falala da daraja wajen Allah subhanahu wataala domin sun ƙara wani abu wanda suka tsayi da shi bacin ba da ilimin domin Allah da kuma ciyar da dukiyarsu cikin yada ilimin nasu wanda su kuma waɗancan ba su tsayi da wannan ba to wannan shi ne na'am Allah saka na'am wanda yace assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya yace ya ji an ce ba a sayarwa ba a sayar da ƙasa a yi kasuwanci yace wai malam wannan addini ne ko kuwa kawai faɗar jama'a ce A- ai wannan mun yi wannan bayanin mai tsayi akan hadisin ai hadisin bai inganta ba cewa duk wanda ya siyar da ƙasa ma'ana ya sai da gida ko ya sai da fili don ya yi kasuwanci to wannan kudin da ya sai da gidansa ko ya sai da filin ba za a sanya masa albarka ba ma'ana ko da ya fara kasuwancin kasuwancin zai- zai lalace Eh, ai na yi magana akan wannan hadisin shekarun bata mai wasun ku sun ji kai ma ka ji ko to saboda haka sai ka nemi wannan bayani na yi takharijinsa da dan tsayi a ciki eh, da sauransu wallahu alam na'am wanda yace shin littattafan da aka saukar wa annabawan baya su ma furuci ne na Allah ta'ala kamar alkur'ani ko kuwa saukar da rubutunsu aka yi lokaci ɗaya a su ma zancen Allah ne ai ga attaura ba ita aka sauka ga annabi Musa alaihi salatu wasalam ba kuma Allah ya ce wa kallamahu rabbuhu eh ga wa kallama Allah Musa eh ta kalima ka gane da kyau wa kallama Allah Musa ta kalima to kaga ai nuna cewa dukkan littattafan da Allah ya saukar kan manzanninsa magana ne na Allah subhanahu wataala zance ne na shi Allah subhanahu wataala ga ma inda yake cewa a fata dama una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun da su ake wannan magana eh kaga da yahudawa ake magana to kaga kenan nuni akan cewa dukkan wani ah, littafi da Allah ya saukar kan kowane annabi zance ne na Allah subhanahu wataala game da shi ma alkur'ani shi ne littafi na karshe da Allah ya saukar annabi Muhammad zance ne maganar Allah ne ba halitta ba an gane da kyau wa kallamahu rabbu wannan aya ita ce ta ba dan bid'a wahalar tawil can ya ce wa kallama Allahu Musa ta kalima sai ya canja wasali ai wa kallama Allah Musa ta kalima sai ya zama na annabi Musa shi ne ya yi wa Allah mai magana kenan an gane da kyau wasu kuma yan bidiya suka ce ai wa kallama Allahu Musa ta kalima din ai daga kallama yukallimu eh ta kalima wato ba daga alkalam bane daga alkulmu ne eh alkulmu a shine rauni ko kaga dai madda ɗaya ce ai duk kafin daidai lamun ne neman saboda haka allah ya ya raunatattar da annabi musa iyakar raunatarwa a gane ba saboda abubuwan da suka faffaru na jarrabawa gare shi to yan bidiyar haka zaga suna tawilin alkurani amma wa kallama hu rabbuhu ba to nan ya za a yi tawilinsa wa kallama hu rabbuhu wa zai yi tawilin wannan to babu to ya za ka yi tawilinsa to wa kallamahu rabbuhu za ka ce wa kallamahu rabbahu a to ya kenan kaga ba zai taɓa yiwuwa ba sai dai wa kallamahu rabbuhu to haka yan bidiya suke batattu to wannan shi ne na'am na'am. wannan ya ce assalamu alaikum malam yana dacewa idan za a yi addu'a ga shugabanni a ce idan masu shiryuwa ne allah ka shirya su idan kuma ba masu shiryuwa ba ne allah ka canja su da waɗanda suka bi su alkhairi eh ai manzo Allah ya yi riga yi wannan addu'ar hadisu Aisha fi sahih Muslim yace Allah duk wanda ya jibinci wani al'amari na shugabanci daga al'amarin al'ummata sai ya tausasa yayi abin da ya kamata Allah ka tausasa masa wanda kuma ya zama shugaba sai ya tsananta ya kuntata to Allah ka yi mai ka kuntata masa ka tsananta masa ba ya kaga shikenan wannan shine إيه، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين